أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا حبيبنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا همة الشيخ دروا لنا بهذا المهدر والتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا إخوة الإيمان ويا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله bayan gaisuwa da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da taslimi ga shugaba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu iko da dama don zama don ci gaba da wannan karatu da muke gudanarwa a wannan masallaci mai albarka a cikin wannan gari mai albarka na littafin muktasar al'agdari wanda yake koyar da mu yadda za mu yi ibada musamman ma abin da ya shafi sallah da tsarki da sauran masa'il da wanda suka kunshi sallah idan ba a manta ba a satin da ya gabata mun yi mun zauna majalisi ne na zama halka na ishirin da biyu wanda yau insha Allah shine halkanmu na 23 yau Alhamis wanda ya daidai da 23 ga watan Rabiul Awwal watan da aka samar da fiyayyen halitta sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam watan Rabiul Awwal hijira na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam 1446 wanda ya daidai da 26 ga watan tara watan Septemba kenan a miladiya Annabi Isa alaihi salam 2024 yau Alhamis kenan insha Allah za mu ci gaba da wannan karatu namu da muke gudanarwa wannan masallaci mai albarka wanda yau shine halkan mu na 23 ma'ana wannan zaman shine zaman mu na 23 a cikin wannan jerin ge wannan karatuttukan da muke gudanarwa idan ba manta ba muna cikin wani fasali ne mai tsawo kuma fasali mai girma kuma fasali mai muhimmanci matuƙa a cikin wannan littafi na muktasar al'agdari ma'ana fasali wanda yake magana a kan sujudu sahawi. Wannan fasalin da yake magana a cikin sujudu sahawi, ko in ce babin da yake magana a kan sujudu sahawi, babi ne mai tsawo kuma mai faɗi kuma mai girma wanda da shi ne har zuwa ƙarshen littafin zai ƙare duk dai a cikinsa ake, kuma shi ne jigo, shi ne mafi jigo a cikin ainihin babuka da ke cikin wannan littafi, sai da matuƙar bawa ko in ce matuƙar musulmi baligi bai iya kiyaye wayannan masayi din wanda suka shafi rafkanuwa ba to zai ta gudanar da sallah ba tare da ya sani ba alhali sallan nan ta ɓaci bai san ta ɓaci ba ko kuma zai ta jagoranci na sallah sallar shi tana ɓaci ba tare da ya san ta ɓaci ba balle kuma wayanda su yake jagoranta din wannan shine babban mahimmancin zama fardu ainin ne sallah wani baya yi wa wani ta haka neman sanin yadda za a yi sallah ɗin shi ma ya zama faddu ainin ma'ana farilla ne wanda yake kan kowa idan wani ya sani ba zai ɗauke wani ba dole kowa sai ya san shi akwai ilimin da yake faddu kifaya ba dole ne ka san shi ba misali kamar ilimin gado ba dole sai ka nemi sanin ya ake raba gado ba in dai ba kana so ka zama malami ba ne ba farilla ba ne a kanka ilimin gado a ilimin hisabi a ilimin da ya shafi aikin haji da sauransu. To su wa'innan duk da aikin haji yana zama farilla a lokacin da damar ta samu liman istata ilaihi sabil to wannan wannan sabil din kamar yadda sahabbai suka fassara sabil din nan huwa arrahilatu wazadi idan mutum ya samu arrahila ya samu kuma guziri to daga lokacin ainihin zuwa aikin haji ya wajaba a kansa matukar yana da wannan kuɗin duk da wasu na cewa ai lokaci ne lokaci bai ba a shi wannan faɗi ne na mutane shi dai manzo Allah ga abin da ya faɗi matukar kana da abin da za ka tafi ma'ana guziri kuma kana da kuɗin biyan aikin hajin amma zamanin annabi ba kuɗin biya yace ba cewa yayi abin hawa to abin hawa shine mai a yanzu jirgi kaga kuɗin jirgi kenan to matukar kana da shi to a lokacin sanin wannan ilimin ya zama wajibi a kanka to ita kuma sallah ala kulli halin cikin ta ake dole wajibi ne ga baligi sai ya yi sallah guda biyar a kulliyom. To kaga wannan sanin wannan ilimi ya zama dole ne a kansa, tunda kullum cikin sallah yake barri ma aka ce ba zai ƙara ɗaya ba ko biyu daga cikin nawafilil kairi. A farillan ma wacce take kan shi dole, to dole sai ya yi wannan salloli guda biyar ala kulliyom. Mala ya ci gaba da a cikin wannan littafi dai na muktasar al'agdare, Mala ya ce, wa man na kasa faridatan, in ba manta ba malam ya kawo mana wasu ahkam guda biyu wanda duk wani sujudi duk wani abin da ya shafi rafkanuwa da su ake gyara na farko yace akwai abin da ake cewa a a sujudu qabla salami akwai kuma sujudu ba'da salami ma'ana akwai sujada da ake yi qabli kafin sallama akwai sujada da ake ba'adi bayan sallama wannan ina dan tunatar da mu karatunmu na baya ne sai malam ya gaya mana cewa wai shin menene in ya faru a sallah ake sujada qabla salami ma'ana sujada kafin sallama sai malam ya ce idan ka rage wani abu idan ka rage wani abu an fahimta abu ne a sallah sai ka rage ragewa kamar ka tsallake ba yi ba nan ma ragi ka yi in ka tsallake abun ba ka yi shi ba to zargi ka yi me za ka yi za ka sujada qabli shi kuma watan kafin sallama shi kuma ba'adi wannan sujadu guda biyu bayan sallama shi kuma idan kai ƙari to shine za ka yi ba'adi sai kuma malam ya kawo mana cewa idan mutum ya haɗa guda biyu fa ya yi ƙarin kuma ya ragin duk kuma cikin wannan sallah sai ce zai yi sujjada ƙabli an fahimta to wannan a takaice kenan to sai malam ya kawo mana don mu san cewa ba fa komai bane kuma a sallah in ka rage za ka mishi ƙabli ko in ka ƙara za ka mishi ba'adi, ko in ka ƙara ka rage za ka yi ƙabli, a'a, wannan ana, kan, ana magana a kan sunnoni ne, banda farilla, kamar yadda malam zai kawo mana yanzu. Malam ya ce wa manna kasa faridatan, wannan ya tauya farilla, fala yi juzihi sujuda an ha, sujada don, ya yi sujada don ita bai isar masa ba, amma inda sunnoni ne fa, ai kaga zai yi ko? Ya tauye me zai yi, zai sujada ƙabli, to amma idan farilla ce kaman me kaman ruku'u kaman sujjada kaman kabbara harama kaman niyya ai kaga duk farillai ne wa'annan abubuwan da aka san rukunnai ne ko a ce farillai ne da cikin na sallah to idan bawa ya tauye su to ba ba ba, ba zai kabli ko ba adi ba ma'ana in yayi kabli in yayi ba in ya tauye ne to wannan kablin da yayi ba ta gyara wannan sallah ba sai dai yayi ilga'i ma'ana ya jinginar da wannan raka'ar gaba ɗayanta ya gina sallar shi kamar wannan raka amma bai san da ita ba ya sallar shi gaba ɗaya an fahimta sannan a ƙarshe sai ya yi sujada ba'ada salami me yasa zai yi ba'adi sai da akwai wani ɗan ƙari da yi ɗan wannan raka'ar da ba sai complete ba an gane me nake nufi a nan ina nufin mutum ya yi sallah da yana cikin yin sallar nan ya yi raka'a ta ɗaya da ya zo raka'a ta biyu kowa ya san ruku'u ya san sujjada guda biyu ake yi a sallah shikenan a raka'a ta biyu sai ya sujjada a daya da ya dago kawai sai ya zauna zaman tahiya ya tahiya ya miƙe yana miƙe ya fara karatun fatiha kawai sai ya tuna ai subhanallah ashe raka'a can ta biyun nan me me bari ya bar sujjada guda daya biyu ake shi sai daya to ba dawowa zai ba aka ce ci gaba da sallah ka san me zai yi abin da zai yi shine wannan raka da yake ta nawa ce ba ta uku ba ce to take kawai yana mata fatiha kawai mata sura ya kaddara ita ce ta koma ta biyu wannan ta tsakiyar da ba a ruku ɗayan ba ya dingina da ita kawai ya ya ada ya me ne ma'ana ya kauda ita kawai a gefe idan ya kawo ɗayar kaga zai zama tahiya wannan zaman tayyan nashi nufin me yake nufi yana nufin zaman tayya na yayi raka'a biyu sai da waccan kaka ce uku waccan aje ta a gefe to shikenan yayi zaman tayya ya miƙe ya kawo fatiha kadai ya ƙara kawo fatiha sannan sai ya me sannan sai kafin yayi sallama abun abuwan bayan yayi sallama tunda ba aji zai yi bayan yayi sallama sannan sai ya ƙara Allahu akbar yayi sujudu guda biyu shikenan sallar shi ta yi daidai ko liman ne shi ko ko shi kaɗai ne duka ɗaya ne. Na kawo misali da ruku'u ne, ba ta ruku'u kaɗai ba, a da sujada ko ruku'u, ko sujada, ko niyya. Duk abin da ne muka san farillai ne a sallah, ai an kawo su ko? Farillai a sallah, an niyyatu ko? Wal ƙira'atul fatihatul kitabi ko? Wal ƙiyamu laha, wa ruku'u wal julusu wa jilsatul sani da zama na biyu shi wannan jilsatul sani to zai wahala a rafkanuwa mutum ya manta da shi saboda shi ne na ƙarshe an fahimta da wahala dai mutum a tsaye kawai sai assalamu alaikum shi ko ba haka ba to shi shi in ban da shi duk sauran suna iya yiwuwa mutum ya tauye su an fahimta to in ka tauye tunda farilla ne to wannan kablu ko ba da ba za ta isan ma ba me za ka ilga'i kamar yadda na kawo yadda ake ilga'i din na'am mala yace wa man nakasa fada'ila wanda ya tauye musabbai na sallah fala sujuda alai shi ko ba zai sujada ba a sallah akwai abin da ake cewa farilla akwai abin da ake cewa sunna akwai abin da ake cewa mustahabi sunna idan ka tauye guda ɗaya ko biyu idan ka tauye kai biyu ko uku banda ɗaya inda sun kai biyu daga biyu zuwa sama in ka rage me za ka yi ƙabli in ka ƙara me za ka yi ba'adi in ka ƙara ka rage me za ka yi ƙabli an fahimta amma a cikin me a cikin sunna farilla in ka rage ko ka ƙara mun faɗi me za ka yi gashi nan ilgayi to sai mustahabi shi ko mustahabi in ka ƙara ko kuma ka rage shi babu ƙabli babu ba'adi in ma ka yi ƙabli ka ɓata sallah in ma ka yi ba'adi ka ɓata sallah an bayyanta ba ƙabli ba ba'adi an bayyanta to ga misalin su zai kawo fala sujuda alai fara'id idan misali ne ba sujada kai wala yakunu sujudu qabliyun ba za a yi sujada qabli ba illa li tarki sunataini sai mutun ya bar sunnoni guda biyu kamar yadda na faɗa fa ka tara ko fiye da haka wa amma sunnatul wahida amma idan sunna ce guda ɗaya fala sujudu laha ba a mata sujada illa surran sai dai in wajen bai boye karatu ne wajjarin ko kuma bayyana karatu shi wannan ana mishi ana mashi sujjadu. Wurin da aka ce a bayyana karatu, kamar me, kamar wata sallah, kamar sallar magariba, sallar isha, sallar asuba, sai ka manta sai ka ɓoye karatu, to na ɓoyewa da kai kayi ragi, da aka ƙabli za ka yi. Wurin da aka ce a ɓoye, kamar a zahar da la'asar, sai ka manta sai kai karatu a bayyane, to wannan bayyanawar da kai, me kai, ka yi ƙari. wannan ƙarin da kai me za ka yi ba adi an fahimta na'am sai dai aunan sajada qabla salami a faman asarra wanda ya ga ma shi malam ma shi ya kawo faman asarra wanda ya boye sujjari a wurin da zai bayyana sajada qabla salami zai sujada qabli wa man jahara wanda ya bayyana fi sirri a wajen da ake sirrantawa ake boye karatu sajada ba da salami zai sujada ba di wa man takallama sahiyan wanda yayi magana cikin rafkanwa sajada ba da salami zai sujada badi me yasa zai badi sai da me yayi kenan ragi yayi ko ƙari ƙari sai da ƙara wannan magana da yi da haka zai sujada badi wa man sallama mai rakataini wanda ya sallama daga raka'a biyu sallar isha za ya amma da ya raka'a biyu kawai sai ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah sallar ta cika an fahimta to ya zai yi gashi malam zai kawo mana ko kuwa sallan magariba zai yi sallah dai da suke da raka'a fiye da biyu azhar la'asar magariba isha banda asuba ita kadai ce wanda dama biyu ce to ya zai yi mala yace a sajada ba'da salami zai miƙe kawo wannan sauran guda biyun sannan sai sujada ba'da salam anan wurin me yayi ƙari an bayyanta me ya ƙara sallama aya daidai lokacin ana zaman tahiya ko amma ana cewa assalamu alaikum rahmatullah ba a cewa kenan ya ƙara sallama a daidai wurin to wannan ƙarin sallaman da ya shi ya bayi zuwa ga me zuwa ga zai yi sajjada ba'adi a lura da kyau wasu za su ga hakan tafa da su ya ce a ta ba ƙari ba rage ko ko an fahimci me nake nufi mutum ya raka'a biyu sai ya sallama kai a naka nazarin wani in ya duba zai ga a to ai rage wayi ko kenan rage yi ko ba ga bane to ba rage ba dalili sai da a lokacin ai zai miƙe kawo biyu to me ya faru kenan wannan abin da yayi ai zaman da yayi sallama kuma a wannan wurin ba a yin sallama kaga ƙari kenan sai da ya ƙara wani abu a wurin da babu shi sallama haka shi yasa nan ba a ce sujada qabli ba sai aka ce sujada ba adi sai da ƙari ya ƙara me ya ƙara faɗin assalamu alaikum wa rahmatullah wa man zada Mala ya ce wanda ya ƙari fi raka'atul fi salati rak'atan a cikin sallah ya ƙara raka ɗaya aw rak'ataini ko ya ƙara raka biyu sajada ba da salami zai sujada ba'adi ma'ana sallah ce raka biyu ai zaman tahiya ko ko ko in ce sallah ce ta isha da ya tashi shi sai ya sallah raka'a biyar bai sani ba su ma kuma mamun ana ta nazari da mamun da liman din da an shiga an shiga gaiba duk an shiga gaiba har aka yi ta sai daga ƙarshe an sallame sai a yi tunani sai wani ya tunano sai kuma can sai ka ji ah ai ko haka ne ba ai ko to kuma ta a lokacin ko ba tasbihi ba ai so nawa ni na na ga irin wannan sosai eh to kaji ko to kaji ana sallar juma'a aka yi raka uku sai da ma har ya sallame sannan sai kuma ah ai uku akai tun a lokacin ba wanda ya tuna yadda za ka san gaba ɗaya hankalin yana ina yana wani wuri an magana gaba ɗaya hankalin yana wuri wuri kaji ba sallar juma'a ce amma ka raka uku ka dai san dole a ciki ya kamata a yi mai a yi tasbihi ko amma kwata-kwata da liman ɗin da mamun gaba ɗaya da an shiga gaiba eh an shiga gaiba Allah ya sa mu dace Allah ya kawo mana mafita albarmar sai na rasulullah musamman wannan yanayin da ake ciki Allah ya kawo mana mafita. Mala ya ce wa man zada fi salati raka'ataini wanda ya ƙari na raka'a ɗaya aw raka'atai raka'atun raka'atan raka'a ɗaya kenan aw raka'ataini ko raka'a biyu a cikin sallah to shi ma me zai yi gaba ɗaya kawai abin da zai yi sajada ba'da salami zai sujada ba'di. An fahimta? In bayan ya ida da sallan ne ba'din da zai yi. Dama ba'di ce. dama sai bayan an me an idar ake yin ta an gane idan da yayi ila ya miƙe ne zai ƙaro ta ya riga kuma ya miƙe me yayi ya dai ƙaro da haka me zai yi zai da yi sidara ba din an fahimta karatun in kuma har ma ya riga yi ta din ne complete duka da mamun da shi din duk ba hankali bai zo ba sai bayan an sallame aka tuna ko wani ya hankalin shi ya dawo ya ce kai liman gaskiya raka biyar aka yi ko raka shida aka yi to in ya tambaya kai haka aka yi ko aka tabbatar aka rinjayar da cewa yi lalle haka aka yi to me za a yi sai a yi niyya take sai a yi kabbara a zaune ba a zaunan a yi mai a yi sujadu guda biyu dama me za a yi sujada ba'adi ba'da salam ba'adi bayan sallama a yi wannan sujadu biyu a maimaita karatun tahiyya a yi sallama wa man zara fi salati wanda ya ƙari a cikin sallah mislaha yayi sallah ay raka'atan mislaha ya yayi ƙari ya ƙara raka'a kwatan kwatin raka'o'in sallar na asali to batsalat ta ɓaci ma'ana ya ani batsalat salatu sallar ta ɓaci misali wanda sallar asuba yayi ƙari har ya ƙara raka'a biyu ta zama raka'a hudu to sallar gaba ɗaya ta lalace sai an sake sabuwa. Wanda a sallar isha ya yi ƙari ya ƙarin ya kai ya ƙara raka hudu ta zama raka takwas kenan gaba ɗaya sallar ta lalace. In dai ƙarin da kai ya kai adadin raka'o'in da asalin sallar take da shi, to gaba ɗaya sallar ta lalace sai a zawo farko kawai a tada iƙama a sake sabuwar sallah. Sallar ta tashi aiki. An fahimta? Na'am. Mala ya ce, wa man shakka fi kamalis salati, wanda yake kokonto a cikin cikar sallarsa a ta bi ma shakka fihi ya zo da abin da yake kokonto a cikinsa a washakku shi abin da ake ce kokonto fin washakku shi kokonto fin nuqsani a wurin tauye raka'a kata haquqihi kamar tabbatar da shi ne faman shakka dan haka wanda yake kokonto ana ji fi raka'atin a cikin raka'a guda daya aw sajadatin koko cikin wata sujjada a tabiha ya zo da ita wa sajada ba'da salami sai sujjada ba'di ma'ana ruku'u misali a sujjada sai kai daya ka dago kana dagowa a sai kuma shakka ya zo ma wai wannan da kai ta biyu kai koko daya kai dora daya sai aka ce kawai yanke mai da ita daya kai dayar ka ƙara daya in kai dan sai kai me sai kai sujjada ba da salami me yasa za ka yi ba'adi sai da tana iya yiwuwa kuma uku kai an gane karatun hakan nan ruku'u duk da shi ruku'u zai wahala mutum da ya biyu to amma shi ma za ta iya kasancewa wani yayi ya dago bayan ya dago sai ga ah kaman fa bai yi ba an gane to kaman bai yi ba to kai ya tafi kawai a yayi in dai yana tare da shakku kawai ya kaddara bai yi din ba sai ya yi idan ya yi sai ya tafi sallarsa idan ya idar sai ya sujjada ba da shi na ya gyara sallar ka san shaidan baya son a gyara sallar shaidan ba ai shaidan yana son aka yi rafkanuwa to ya zama yadda rafkanuwar take rafkanuwa shi ma liman din a rafkanan yake sai a rafka yi gaba daya to shaidan yana son irin wannan kabli ta kama liman sai ya je ya tafka ba'adi ko ba'adi ta kama shi ya je ya tafka kabli ko kuwa ma a ce kabli ta kama shi ya rasa maya zai yi wai kin a ce mishi kai ya yi wani abu a sallah ya kasa gane wai shin wannan abin da ya faru kabli rage wayi ko ƙari kamar yadda na kawo misali na ɗazu wanda ya wanda a raka'a biyu ya sallama kaga wani a nan zai sari zai zai rasa yadda zai wai ƙari yayi ne ko rage kuma ƙari yayi sai da ya ƙara sallama in ya je sai a rage yayi to sallama bata gyaru ba sai da ga magyararta an bayyanta asali ko karfe kake da shi mashin ko ba haka bane sai aka ce mashin din matsalar shi fulogi sai da fulogi zai tashi ko fulogin ya mutu ko ba haka ba sai kai da ka tashi kawai sai baka je ka siyo fulogi ba sai ka je ka siyo sprocket eh yayi kai ka siyo abin da zai amfane ka mashin ko amma zai tashi sai da a lokacin me ake nema fulogi ga abin da ake nema kai kuma ka je kai wani abu daban duk da wannan abin yana cikin sallar hakan za shi ma wanda ya siyo wannan sprocket din ai akwai ran da kuma sprocket din shine zai iya kawo zai iya matsala a ce kuma shi za a kawo an bayyanta karatun misali nake yi da wannan na'am mala yace sajada ba da salam zai sujada bayan sallama wa man shaka fi salami wanda yake kokanto cikin sallama sallama take kawai yi sallama in kana qariban in a kusa ne wala sujud alai ba sujada a gare shi an gane me yake nufi anan misali mutum ne yana cikin sallah sai sai ya manta shi fa kamar yayi sallama kamar kuma bai yi ba sai aka ce take kawai yayi sallama in yayi sallama ba komai a gare shi an gane ko kuma masu yawan wannan yake yawan faruwa da su kamar a wurin sallar juma'a haka wanda za ka ji ila an yi nisa da masallacin sai da yawan jama'a musamman a cikin birane an gane muryar yara ita ce take ɗaukan mutane ake jin cewa an yi kabbara ko an yi sujada ko an ɗago da sauransu sai yara ma wasu sai sai assalamu alaikum kai kuma kai sallama ashe liman bai yi ba to can kuma ya ji sallama liman to ya za ka yi a lokacin sai aka ce take a lokacin kawai kai ma kai sallama taka ma'ana ka sake sallamar a matsaunin yanzu ne ka bata sallah ba tsabli ba ba'adi sallar ka ta yi in ka tafi kuma haka gaba ɗaya baka da sallar an gane haka ko kai ne kake sallar kamanta kayi zaman tahiya ha can kuma sai kake ganin kamar kayi sallama kamar baka yi ba to aka ce kayi sallama ka sake yin ta in ma kayin ne kake kokanto sake yin ta ba kuma kabli ba ba'adi a wannan lokaci wala sujudu alai ba sujada a gare shi wayin dala in kuma lokacin ya yi tsawo kaman an daɗe da yi, to baɗala salatu, sallar ta ɓaci, kamar abin ya faru ne har ka fita, har ka je ka ci abinci da sauransu, to shi kenan sallar ta ɓaci sai ka dawo ka sake wuta. In kuma liman kake bi na juma'a, har ka tafi gida ka yi wasu huɗoɗinka, sai ka tuna kai, aiko jiya bayan ida da sallar nan da muka yi, sai da na yi sallama, can kuma ya na ji ta liman. ni kuma na tashi na burga mashin ne gaba to fa wannan sallar juma'a ba ka da ita dole ka rama in kuma ka tashi rama sallar juma'a me zaka yi eh sallah za dole zaka yi na'am amma amma baka yi ba dai sallar nan tana nan akan ka a bata riga baka ba da wannan wajibin ba wal muwaswasu yatruku waswasatan sannan me yawan waswasi to ya bar wannan waswasin da yake yi a sallah wala yati bima shakka fihi shi ba zai zo da abin da yake kokonto a kan shi ba, sawa'un daidai ne, shakka fi ziyara a kusan, ya yi kokonto a cikin ƙari ne, ko ko ya yi kokonto a cikin ragi. Wannan wanda kullum cikin sa yake shi yake magana duk in zai sallar duniya in ya raka daya sai ya ji kamar biyu yayi ko daya duk sallar duniya haka yake to wannan hukunci shi yake wannan magana an fahimta ba wanda ila sai ya sallar sai sai ya kwana biyar ma hakan bata faru da shi ba to wannan ba ba ba, ba wanda ake ba wanda kokonto ya aure shi ba shi yake magana ba nan ba wannan shi kokonto bai aure shi ba an fahimta na'am mala yace wa man jahara fil qunuti wanda ya bayyana karatu a cikin sallah al qunut wanda ya bayyana karatu na karatun al qunuti an sa al qunut ana yin ta ne a sallar asbahi kafin ayi sujjad kafin ayi ruku'u ko kuma bayan an yi ruku'u me yasa nace haka saboda malam yace wanda ya manta har yayi ruku'u bai yi bai yi alkunud ba, to idan ya ɗago daga ruku'u an yadda ya yi a wannan lokacin. Yana idarwa sai ya tafi me, sai ya tafi sujada. An bayyanta? Shi sa na ce, amma wani lokaci ake son a yi ta kafin ruku'u. An bayyanta? To kuma shin a bayyana ke yi, ko kuwa ana yin ta sirran ne, ana yin ta ne sirran ko? Na'am, to wanda ya bayyana karatunta ba, ya zai yi, Male ya ce, fala su juda alaihi ba su jada a gare shi, wai me yasa ya zama ba su jada a gare shi, gashi kuma can malam ya ce wanda ya ɓoye karatu a wurin bayyanawa, wanda ya bayyana a wurin ɓoyewa, gashi wannan zai kabli wancan zai ba'adi. Nan kuma alƙunutu a ɓoye ne ka bayyana kuma an ce ba za ka yi komai ba. Me yasa saboda mutuna a baya na ce muku abubuwan ayyukan da ake a sallah abubuwa guda uku ne akwai farilla akwai sunna akwai musahabi to alqunutu tana cikin mustahabi su kuma mustahab mustahabatu in ka ƙara ko ka rage ba qabli ba ba'di sunna in ka ƙara ko ka rage in dai sunna sun kai biyu zuwa sama sai kai qabli ko sai kai ba'di farilla in ka ƙara ko ka rage qabli kai ko ba'di kai ba ta kai daidai ba ba za ta iya gyara ta ba sai dai ka ajiye ta a gefe gaba ɗaya ka kawo sabuwa a madadinta. An gane yadda abin yake ko? To shi ne dalili a nan, da haka fala sujuda alaihi ba zai yi sujada ba saboda ya manta, a saboda kai ya yi alkunut a bayyane. Allah shi ne Allah mai na nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu alayka wa nasli alayka khayra kulli. نشكرك ولا نكفرك ونقلأ لك ونقنأ ونترك من يفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد ولك نسعى ونهفد نرجو رحمتك ونكاف عذابك جدا إن عذابك الكافرين ملهك wannan ita ce alkunutu ita ce kulli yaumin muke yi a cikin malikiya masabanmu na malikiya muke yin ta a wata sallah a sallah asubahi ana yin ta ne sirran to shi ne nan mala yake kawo wanda ya yi ta a bayyane ya manta to wannan ba zai yi ƙabli ba ko ba'adi a wai kurahu amma mala ya ce an karhanta amduhu yin hakan da gangan da gangan ka yi ta a bayyane kowa na ji to wannan makaruhi ne amma ka sani makaruhi ya ɓata sallah bai ɓata sallah ba amma me an so ka yi ta sirran na'am wa man zada suratan Mala ya ce wanda ya ƙara sura, fi rakataini al'akirataini a cikin rakawo'in nan guda biyu na ƙarshe, misali, sallar magariba, sallar magariba da muka yi yanzu, raka farko na karanta fatiha da sura ko? Raka ta biyu fatiha da sura, raka ta uku duk da ban karanta kowa ji ba, amma kowa san dai mai na karanta, mai na karanta fatiha. To, kawai sai na manta bayan na idar da fatihar. sai na karanto sura, to me zan yi? Ana ji? Ko kuwa sallar la'asar, raka'a biyun ƙarshe, kowa san me ake yi, fatiya kaɗai ko? To ina yin fatiyar sai na manta kawai sai na kawo sura, me zan yi? Ba ƙabli, ba ba'adi. In kai ƙabli ko kai ba'adi, ka ɓata. Sai a riƙe da kyau. dan da yawa wasu suna yin ƙarin tura a raka biyun ƙarshe sai ka ji mutum ya ce subhanallah na yi ƙari eh ko na yi ƙari eh ya yi ƙari sai ya yi ba'adi a eh sai ya yi ba'adi amma da Allah akwai ba da wurin babu me ya jawo haka in ka bibiya kawai ya dai ja ana faɗi ne kawai ya dai ja ana cewa ai kabli akwai kabli akwai ba wani ba baki zaka taji yana ai akwai kabli akwai ba ni to amma zaune da shi ka ce wai menene kablin me ba din me in aka yi sallah kabli za me in aka yi ba di za a banan aikin yake kuma wannan ilimin farilla ne akan kowa ba wallahi dole sai kowa ya san shi dole in ko baka san shi ba to zaka ta kwabawa a sallah sai ka je lahira kana da ibadu da yawa na sallah ka gashe babu Allah bai ansa ba dan shi Allah ya faɗa a cikin harshen sayyidina rasulullah allazi la yantiqu anil hawa in wa illa wahyu yuha annabi yana cewa sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka gani ke yi shi kuma annabi ga yadda ya ce ayi kai kuma in kai ba aiki ko ba haka bane in kai mina yi da la mina yi da da haka dole ne ba wajibi ne akan baligi musulmi ya san yadda ake yin sallah ya san kuma ƙa'idoji da suke cikin sallah musamman abin da ya safi sujudu sahawi. Mala ya ce, wa man sami'a zai kira Muhammadin sallallahu Alaihi wasallam, wanda ya ja ambaci sunan sai na Rasulallahi sallallahu Alaihi wasallam kuma yana cikin sallah, to wa huwa fi salatu kuma alhali yana cikin sallah, fa sallallahu Alaihi sai wa annabi salati yace sallallahu alaihi wasallam fala shay alaihi ba komai a gare shi kana cikin sallah sai ka da an kira sunan shugaba sallallahu alaihi wasallam to kai ma kace sallallahu alaihi wasallam ba komai a kanka ko kuwa kai ne kake cikin sallar sai ka karanta aya kaman cikin surorin nan ayoyin nan da suke da sunan shugaba sallallahu alaihi wasallam ma kana muhammadin wa ma muhammadin da ma kana muhammadin da kuma muhammadu rasulullah to dukkanin wayin nan ana ambata an an ce sallallahu alaihi wasallam ba laifi mala yace fala shay'a alaihi babu laifi akan mutum kana sahiyan shin yayi wannan salati na manzo Allah cikin rafkanuwa ne aw amidan koko da gangan tide ne ko daga jin an faɗa kai baka ma san kayi ba lokacin da ka faɗa kai salatin ba komai akan ka koko kana ji ka kuma san sallar kake amma kai salatin ba komai a kanka ba ƙabli ba ba'adi ana ji da kyau sai da kiran saboda kiran mai babban sunan ne sai na rasulullah mala ya ce qa'iman aw jalisan a lokacin da kai salatin a zaune kake ko a tsaye kake kana sallar duk daya ma'ana kila kana in a zaune kake kaga kenan ba kai kake karatun ba sai da ba karatu a zaune wani ne ya karanta sai ka ji ya ambaci sunan shugaba to take kai kuma sallar ba kake amma sai ka ce me sai ka ce sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce babban marowaci shine wanda za a ambaci sunana amma ya kasa yi min salati ko cikin wanda manzo Allah ma ya musu addu'a cewa Allah nisan ta su da rahamarsa akwai wanda aka ambaci sunana ya kasa yi min salati ko a cikin wannan hadisin na Jibrilu lokacin da manzo Allah yake sakowa daga mumbari ko na ɗaya da na biyu da na uku na farkon shine wanda Ramadana ya zo har ya fita bai aikin da Allah zai gafarta mishi ba ko na biyu kuma shine wanda ya riski ya rayu da iyayensa amma bai yi musu biyayya da zai shiga aljanna ba na uku shine wanda aka ambaci sunan shugaba sallallahu alaihi wasallam ya kasa yi mai salati kai wa annabi salati ɗaya Allah ya ma goma in kai goma Allah zai ma ɗari idan kai ɗari Allah zai ma dubu in kai dubu annabi ya ce ka faɗa da ka faɗa da ni da kai za mu shiga aljanna dan Allah akwai roman da ya kai wannan amma kai kuma sai da tsaba gafala karabkana Allah ya tsare mu albarmar shugaba sallallahu alaihi wasallam mala yace wa man qara'a surataini wannan ya karanta surori guda biyu fa aka sara ko fiye da haka fi raka'atin wahida a raka'a guda daya to shi ma ba komai a gare shi an gane nan me ake nufi wannan ya karanta sura ɗaya ko sura biyu a sura guda biyu ko biye da haka a raka ɗaya kalashi alaihi misali misali yanzu da zamu yi sallar isha sai a ji na karanta bismillahir rahmanir rahim a ji na ce na yi qul wallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ba na kare surar ba kawai ya ji na ƙara buɗe wata bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasikin idha waqab ana ji in kai ƙarshe kaga ba sura biyu na karanta ba to ba laifi dan mutum yi haka an gane ko kuma ma in yi uku in ƙara da kula uzu rabin nasi ko kuma duk dai surori to ba komai don mutum yi haka a sallah an gane ko mala yace au kharaja min suratin ila suratin ko ya fita daga wata sura zuwa wata sura kamar misali sai mu ce bismillahir rahmanir rahim alam tara kayfa fa'ala rabbika bi ashabil fil alam naj'al kaydahum fi tarlid wa arsala alaihim tayral ababil na kai karshen sura ban kai ba to kila ko ayat ce ta dan kakare mun to ina da dama kawai sai in afka in ce Allahu samad lam yalid wa lam yulad an san na fada wata sura na goma kuwan lahu an gane to wannan abin da nayi ba qabli ba ba'di an gane sai da na tirata daga wata sura zuwa wata sura ko kuma in faro farko in kaga ban kare ta ba sai kawai a ji na kama qul wallahu ahad Allahu samad kaga na shiga wata sura to yayi ba laifi dan mutum haka an gane in dai ba ya ɗauko wata aya wata ma'anarta kuma za ta ɓata ya jona da wata aya ba, kama ana koro, ana koro munanan aiki na kafirai a ayar. A ƙarshe ya kaga za a ce suna ƙarshensu mummunan wuri, kai kuma dan sai ka koma wata aya ka ɗauko aya ƙarshe wanda ta nuna ƙarshen muminai kyakkyawan wuri. An gane me nake nufi? Da sai dai haka, wannan ba a so ba. kaga wannan kana izgili kenan wannan ba a yi an gane me nake nufi kama a koro wasu akwai ayoyi da yawa irin wannan yawa to banda wannan sai dai in haka da haka auraka atin auraka qabla tamami ko ko mutum ya ruku kafin ya kare sura ina kawo sura in kasa kasa ne har sauran duka atwalul mufassal awsatul mufassal aktarul mufassal duka wannan surorin yadda aka tsatsara dai alqur'ani surorin nan guda bakwai ne a cin ina guda bakwai ko masu tsawon nan yawwa mafiya tsawo to ko su ko na ƙasa da su ko na ƙasan ƙasa ko dai duka amma yana kawo misali ne surorin ƙasa ƙasa sai da za a fi ganewa misali in fara qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad kawai sai ce Allahu akbar na ƙara sura ban ƙare ba to ba laifi ba matsala bane an gane shi ne awu raka kabla tamami surati ko mutum ya ruku'u kafin ya cike surati ba dole in ka farko in ka fara sura wai sai ka kare ta duka ba musamman mutum ya faro bakara sai ta sai ka riga eh to iya adadin ayoyin da ya ga eh masha Allah wa'inda suke bayan sa alula ba za ta kare ba ko ko ko tsaiwa ba za ta yi wahala ba ko ko akwai gajiyayyu da sauransu ya karanta gwargwado faƙara'u ma ta yi tsara mai ilil Kur'an, haka Allah ya ce, ka karanta gwargwado na Alkur'ani. Na'am, da haka a falashe alaihi ba komai a gare shi, shi mai sallah wanda duwai na abubuwan suka faru da shi. Fi jami'i zalika a cikin duka wayannan abun, an da ji abubuwan ko? Daga wata sura ka shiga wata sura, ko a raka'a ɗaya ka yi sura guda biyu, ko kuma a raka'a kana cikin sura baka ƙare ba ka yi ruku'u, duka ba komai a gare ka. wa man ashara fi salatihi wanda ya nuni a cikin sallarsa biyadihi da hannunsa aw bi ra'sihi ko da kansa ya nuni haka irin shiga sahu an gane nuni ko ko ishara da hannu shiga ko ga wani layi ko ga wani wuri an gane a cikin sahu to malam yace fala shi alaihi shi ma babu komai a kansa an fahimta shi ma babu komai a kansa na'am wayin nan duk jawabin da muka yi akwai hadisai na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da dama wanda suka kawo su an gane akwai hadisai da dama wanda suka kawo cewa ga ga manzon Allah ya yi sallah akwai hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi sallah a raka'a ta biyu sai ya sallama da ya tashi bayan ya sallama da ya tashi sai kawo raka'a biyu sannan ya yi sujjada ba'adi an fahimta kamar da yadda ɗazu muka kawo magana kenan me aka yi ƙari an gane da sauran dukkanin abubuwan duk ya faru a cikin hadisai da akwai hadisai dai da dama musamman hadisin zulaidaini da sauran su dai wanda suka kawo amma ba sai na kawo hadisan ba a saboda yanayin lokuta na'am mala ya ci gaba da cewa wa man karrara fatihatil kitabi wanda ya maimaita karatun fatiha sahiyan yana mai rafkanuwa an gane ne rafkanuwa ma'ana yana mai mantuwa ba da gangan ba shine ma'ana yana mai rafkanuwa ya maimaita kowa ya sani a sallah fatiha in ka fara bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin har zuwa wala dalil zaka sake maimaita wata fatiha ba maimaita ko to sai bayan yayi kuma ya ƙara maimaitawa ta me zai faru mali yace sajada ba'da salami zai yi sujjada ba'di me yasa zai ba'di sai da yayi ƙari me ya ƙara ya ƙara fatiha sai da kuma ita asali fatiha ɗaya ake yi amma da to sura ba ana ƙara sura kaga ita ba ƙari in sura guda bakwai ka karanta a sallah ta yi goma sha biyar gwargwadon sallaka ko sai dai kawai idan liman ne kai kana jagorantar mutane to ala kulla halin manzala ce ka duba suwa kake ja ka san me matsayinsu ko kakai alaramma ne kawai malam alaramma fafata ka buɗe suratul baqara ka ƙare ka shiga ali imrana ka ce ita ma sai ka ƙare to tun gaba gama bakaran nan kila wani da ƙyar aka kai ai da an shiga alima kila wata ba ka wani zai fita fus za ga fice ko ba tusaye ba ba wai alulansa ta kare ba kawai ba zai iya ba ne sai ya je tan yayi sallah a nuri to kaga ka zama kamar yadda manzo Allah yake faɗi cewa ka zama mai fitina al'umma shi kuma ta kuma al'umma ba a so ka kago abu amma idan sallah za ka yi daga kai sai kai raka'a kai ne kawai liman ɗin kanka, to a nan wurin in za ka sauke Kur'ani tir sauke sai ke ka kwashi lada, eh nan za ka kwashi lada, ko ba ga ba, amma kai kana liman a nan za ka gwada tilawa a a arama, arama ka bari sai ka je ɗakin ɗakin iyalinka, sai kai ta kai ta a ta babata tilawa, ko ko ka zo sallah kai kadai, to sai a ta babata tilawa. amma nan za ka shiga haƙƙin al'umma an gane akwai tsofaffi akwai masu lalura akwai kaza ga sunan da matsaloli kala kala kala akwai wanda ba su diya dan an gane dai karatun yawwa wannan da zaran aka yi minti talatin ana sallah akwai matsala ko sai da yanayin lalurar basir kuma ai ba su suka sa kansu ba Allah ne ya jarabe su da shi ko sai kaga sai an lura da su tsofaffi o shi ya dora kan shi tsuba Allah ne to kaga shi ma sai an lura da shi ko ba haka bane dole sai an lura da wannan manzon Allah da kanshi yakan fara shiga sallah da niyya zai tsawaita amma idan ya ji kukan jariri sai da a sani a masallacin manzon Allah akwai tashin mata su mata suna tan karshen karshe sallallahu alaihi wasallam sahun maza na gaba sahun mata na tan karshe baya hadewa tan kuma su sahun mata daga baya yake fara shi kamar yadda sahun maza daga ina ke fara gaba ko to su kuma daga baya kuma wacce take baya ladanta ya fi wacce take gaba sai da su gaba ta fi kusa da me maza tana kusanci da maza ladanta na yau ƙasa kai kuma ma namiji kana kusanci da mata ma ladanka na ƙasa sai da lokacin da kake sahun gaba ka fi nisa da mace wanda ke sahun bayan ka ya fi kusa da mace to ya fi kusa da ita ladanta ba ɗaya ba ba shi yasa wanda suke sahun gaba ladansu ya fi sahun baya amma da yawa sai ka ga idan za a tada sahu ana sahu subu bakun wa tadilu sai ka ji ga wani wuri shiga mana shiga bismillah ka ji ba an ce ma sahun gaba ya bulada wai kai baka shiga ba kana nuna wani wai shiga shiga wasu kuma ra'ayi ne kawai wani shi ra'ayi a masallaci akwai wani wuri ya keɓance shi nan ne kawai zai yi sallah sai ka ce an ce mai in ba nan ba ba za a shi sallah ba kullun nan ne dai zai zo ya raɗe in dai ba mai lalura ba ne kamar wanda kila ba zai iya sallan ba sai ya jingina ai mun kawo shi a baya a sharaɗan sallah ko cewa ko wanda sai ya jingina to kaga wannan dole za a bi mushi wurin da zai ke jingina don yi sallah ko amma da lafiyar ka da komai kawai kai dai ra'ayi ne sai dai ka nuna mutu ka ce shiga kai kawai ba ka shiga ba ana sabu zubu bakun wa ta dilu fa inna tasfiyatu sufufi min tamamin sala a cika sahu a cika sallah cika sahu yana da kin cika sallah za a samu lada mai dimbin yawa kai kuma ka nuna wani ka ce yi atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqiluna haka Allah yake faɗi kai ka ce wani ya shiga ya kwace lada kai ba ka san ladan kai kuma kai baya wannan akwai hankali a cikin lamarin afala taqilun kuna da hankali kuwa in ji Allah subhanahu ta'ala da haka abin alkhairi ana so ku yi rigegeniya fasa tariu ila khairat ku gaggawa ku gaggawa wurin aikata me wani aikata ayyukan alkhairi Allah ya canja mu cikin masu aikatawa alfarma sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam male yace na mun karce wannan ko cewa zai sajada ba aji wanda ya maimaita karatun fatiha sai da yayi kari na'am wa in kana amidan male yace to in kuma yana yi da in kuma da gangan ne fa yayi yana sani ya karanta fatiha ya ƙara maimaita karatun fatiha to nan kuma me hukuncin sa mala yace budulan sallah ta ɓaci an gane da gangan kamar wanda zai yi sallah sallah asuba da gangan yana sani ya raka uku kai ma ka san me ya sallah ya sunanta ta ɓaci ko magariba da gangan ya hudu ta ɓaci to haka ita ma wannan da gangan ya yi fatiha so biyu ai kawai sallar ta lalace amma a cikin rafkanuwa an gane da cikin rafkanuwa da nake ta maimaita rafkanuwa ko da yake a rafkanuwa ma hausa ne ko yauwa cikin rafkanuwa to wannan ƙari yayi me zai zai ba'adi na'am mala yace wa man tazakkara suratin wanda ya tuna da karatun sura ba'da al-fatiha bayan ya karanta fatiha a ai ba'da in ina'ihi bayan durƙusawarsa ila ruku'i zuwa ga ruku'i, fala yarju ba zai dawo ba ilaiha zuwa ga wannan sura, an fahimta? Wa man tazakkara ga bari dai matsaya a iya nan, sai yi bayanin wannan. Malam da yake magana a nan, wanda ya tuna da karatun sura bayan ya durƙusa ya tafi sujjada ruku'u, ana ji? to ba zai dawo ba. An fahimci me nake nufi anan? Karatun Sura menene? Sunna ne ko? Na'am, to sai shi ya tafi ruku, ba zai dawo ba. Sabida me, sai da akwai yadda zai gyaran. An gane? Za mu ji maganar gyaran a gaba. Ba zai dawo ba. Shi ne ma ya ce manta wanda ya tuna kenan. Ba da fatiha bayan ya karanta fatiha, me zai ya gaba? Ba sura ba? To bai yi ba. ba da ni ina ihi bai tuna ba sai da ya dago ila rukui daga ruku'i fala ya ju ila ba zai koma kanta ba wa man tazakkara wanda ya tuna sirran boye karatu au jarin ko bayyana karatu qabla ruku'in kafin yayi ruku'i to wannan ara qira'atan zai iya maimaita karatun an gane min nan me ake nufi wanda yayi a wanda nam wanda ya tuna da bayyana karatu ko ɓoye karatu kafin yin ruku'u misali sallan magariba a ɓoye yake karatu ko a bayyane a bayyane ko kawai sai na ji na fara karatu kuma a ɓoye yana ne nisa ya na tuna a subhanal ai muna muna muna karatu ne muna sallah ne wanda ake me wanda ake karatu a bayyane sai aka ce a ada sai ya sake karatun in a ɓoye ne ya yi a bayyane sai ya sake sai ya yi shi a yadda yake ma'ana in ɓoye ne ya yi shi a ɓoyen in bayyane ya sake ya yi shi a bayyane an gane na'am fa in kana zalika fi suratin in hakan akan sura ne kenan an gane me nake nufi anan in kan karatun sura ne a adaha ya rama ta ana ji wala sujuda alaihi ba zai sujjada ba a ba ba zai kabli ba amma in a fatiha ne fa an gane in a fatiha ne ɗauko karatun da muka yi na ɗazu shi ne zai hukunci a nan in a fatiha ne kenan ya yi fatiha guda nawa eh biyu to me hukuncin ba adi an gane karatun in a fatiha ne zai maimaita fatihar ya yi fatiha bari dai in ƙara kawo misali da magaribin zan yi magariba a ɓoye ake yi kawai na manta na fara karatu a bayyana ka ake na fari a ɓoye bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah hanna zo wala dalin ina cewa wala dalin a sai na tuna ashe magariba muke to kawai sai a ji na buɗe baki na ce na fara alhamdulillahi rabbil alamin rahmanir rahim har in kai wala dalina in yi sura bi sallah normal ku nan ba ku sani ba shirin da na yi wai me ya faru ne ashe na yi fatiha ne sai na tuna sai na ƙara wata to wannan ƙara watan da na yi me zan yi sajjada ba di in a me a fatiha in kuwa fatiha na kawo ta daidai a sura ne ne na yi kuskure ko in ce ne rafkanuwa maimakon ya bayyane ya ne a ɓoye ko maimakon ya ɓoye sai ne a bayyane sai kuma na zo he na sake maimaita karatun to dama ya baya mun yi wani karatu wai maimaita sura akwai wani abu a sallar ko ko ka fita daga wata ka shiga akwai wani abu sai aka ce falashi alaika ba komai ba kabli ba badi an gane wain kana na'am wain kana zalika fil fatiha aada aada ha rama ya maimaita ta wa sajada ba'da salami sujada ba'di an gane wa in fatahu bi ruku'in wa in fatahu bi ruku'in in kuma ta kubce da har ila har yayi ruku'i ko sajada yayi sujada li tariki jahari sabida barin bayyanawa qabla salami yayi sujada qabli wali tarki sirrin in kuma a gabarin boyewa ne ba da salami yayi ba'di ma'ana har ya har da ya boyen har ya zarce ta sallah sai da yayi ruku'u sannan ya tuna ko kuma har sai da ya dagu to kaga alƙalami ya bushe kadai me zai yi in wajen boyewa ne sai ya bayyana me yi ya yi ƙari me zai yi ba'di in wurin ɓoyewa ne sai in wajen bayyanawa ne sai ya ɓoye me yi ragi me zai yi ƙabli shine hukuncin amma idan ya riga ya wuce kenan in bai wuce ba nan ga abin da zai yi an gane na'am sawa'un kana min al-fatiha daidai ne shin karatun a fatiha ne au suratin ko a sura wahadaha ita kadai a fatiha ne kadai ko a sura kadai an gane na'am akwai lokaci? Eh muna da minti sha biyar za mu iya shiga nan. Mala ya ci gaba da ce mana, wa man da hika fi salati, wanda ya yi dariya a cikin sallah baɗallat, sallar ta ɓaci gaba ɗaya. Sawa'un daidai ne kana sahiyan awamidan, shin a cikin rafkanuwa ya yi dariyar ko kuwa da gangan, ko da gangan, ko da mantuwa, ko da wani hali da matuƙar ya yi dariya, sai da gaba ɗaya dariya wani nau'i ne na shaidanci. Ko ba haka ba, a sallah kai dariya ai gaba ɗaya sallah ta lalace. An fahimta? Matuƙar kai dariya cikin sallah, sallah ta lalace. Wala ya da haku fi salatihi Mala ya ce, Ba kowa ne yake yin dariya a cikin sallarsa ba ka sani, illal gafilun sai rafkananne, ko ba haka ba ne, in ba rafkananne ba zai tsaya gaba ga Allah ya kama dariya, yanzu ko gaban gullo ka je ka yi dariya, gaban sarkin zazzau ka isa kai dariya, to amma ka zo gaban Allah sai kai dariya, ka zama rafkananne kenan. Mutala ibn mai wasa, wal muminu, amma kaga shi mumini, cikakken mumini, idza qama salati in ya miƙe zai sallah a arada bi qalbihi yana watsi ne da komai a cikin zuciyar shi an kullu masu wallah duk wani abin da ba Allah ba yayi watsi da shi Allah kawai yake kallo an bayyana to wanda haka ina ruwan shi da wani dariya ya ko murmushin mai ba abin da kawai halara yana Allah kawai ya sa a gaba an bayyana na'am a jalla jalalu mabuwayi da daukaka wata raka duniya ya watsi da duniya wa ma biya da abin da duniya yake cikin duniyar hatta ya haduru bi qalbihi har ya dinga halartuwa a zuciyar shi jalalullahi subhanahu ya dinga ya dinga halarto girman Allah subhanahu wataala tsarkiya ta bata gare shi wa azmatihi da buwaya na mulkin Allah wa yarta'i da qalbihi zuciyar shi ta dinga raurawa ana ji wa tarhaba nafsahu ya dinga tsoratar da kansa min haibatullahi jalla jalalu sai da saboda haiba da kurjini na jalalar Allah a karatunsa kamar ya ce qul huwallahu ahad ya ji lalle kai Allah shine daya mana ya ci abun abun ya shiga har zuciyarsa a cikin karatunsa shi ake magana anan fa hazihi mala yace kaga irin wannan sallah salatul muttaqina ita ce sallar masu tsoron Allah wala shay'a alaihi fit tabassumi amma ka sani dan mutun ya dan yi murmushi a cikin sallah fala shay'a alaihi babu laifi a gare shi an bayyana na'am wal bukha wa bukha'ul khashi fi salati muktafarun kuka kuka na mai kaskantar da kai ga Allah a cikin sallah wannan abin gafartawa ne wani da yawa da cikin sahabbai suna yi da ya karanto aya ta azaba sai ya ji ina kawai ya ji ya fashe da kuka sai da tsaba tsoron Allah to ka sa kukan dole zai dinga kawo wasu kalmomi ko kila ka gane ka kuma yi ba ba alkurani ba ce za ka yi cewa wani abu ya kawo a wurin ko to magafurin abin gabartawa ne Allah ya ga saboda me ya kawo mai kukan girman girman Allah ya gani da jin nauyin Allah an bayyanta dan haka mala ya ce wanda ya haka to abin gafartawa ne a to bari mu dan yi dan kaɗan daga cikin dan dan takaitaccen shari haka da ya zo a ni mala yana nufin man da yake fi salati wanda ya yayi dariya a cikin sallah badalat sallah ta bada mutlaqan take ba kaidi sawa'un daidai ne kana amidan aw sahiyan da gangan ne ko ba da gangan ba li'annahu gafilin domin rafkananne ne mai wasa almu'min ba mumini bane wannan mumini shi mumini huwa man idza qama fi salati aqbala ala maulahu shine wanda dai idan ya je sallah yana fuskantar zatun ubangijinsa ne Allah kawai yake kallo baya kallon kowa yana watsi da duniya da abin da ke cikinta an fahimta amma da yi kafa huwa mutala'ib kaga dariya kuwa ai wani nau'i ne na wasa bi salati a cikin sallah wa tarkil khushu'i da barin khushu'i a cikin sallah shi ke kawo haka fiha wara fa'ilihi zuhriyan wannan mai aikin kaman ma izgil yake wa Allah me yin hakan a sallah har ya dariya an fahimta al khushu ka kaskantar da kai allazi yaduru alaihi tullabu qubulil ibadat shine shine shine asalin ƙwayar ibada kushuyi kaskantar da kai shine asalin lubbun lubbun ibada shine asalin abin da ake so a samu a cikin ibada mana sallah an fahimta kamar da yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake faɗi a cikin hadisin Jabir radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah sallallahu alaihi ya ce لا يقطع صلاة الخشر ولكن يقطعها قهقهة مالي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي أتكن حديث جابر بن عبد الله وأن إمام الطبراني يفتد شيء أتكن معجم الناش معجم الصغير yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yaqda'u salatu khashrun mai murmushi sallarsa ba ta yankewa ma'ana sallarsa ba ta ɓaci walakin sai dai ya ɗauha sallan na ɓaci a yanke don ta lalace ƙahaƙahatin ƙyaƙyatawa da dariya. An bayyanta? Wa amma bukha'u, amma kaga kuwa kukan kashi na tsoron Allah, fa wa muktafirin wani abin gafartawa ne. Me yasa sai da annabi ma yanayi. Li hadisi abi matsarafin, sai da hadisin da aka samu daga abu matsaraf radiyallahu anhu Allah ya kara mishi yarda, kale ya ce, Ra'aytu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya ce, Na ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam, yusalli, manzan Allah yana salla, wa fi sadarhi a lokacin ƙirjin manzan Allah, azizu ka azizun mirjali, annabi ya ƙirjinsa yana gunani kamar yadda ka san in an tsora tukunya a wuta tana ta farfasa. Minal buka saboda kuka, kamar mutum yana shashakin kuka, ai za ka je na, ka an gane? To, kamar irin wannan ya ce, haka ya ji manzon Allah yanayi, saboda tsaban tunawa da rahamar Allah da kuma tunawa da irin nau'o'in azaba da Allah ya tanadi, gawa ba da shi ba, ga al'ummarsa yake wa tausayawa, aji dama mai, Allah ya faɗa mana yi, gabarar lahu lahu ma ta kaddama min zami wa ma ta akara, da haka tausayin al'ummarsa ne yasa yake haka, wani hadisi a karjamhum kamsa a ibn maja ya fitar da wani hadisi shi ma da kuma Ibn Majah din kuma ya ce wannan hadisi sahihi da kuma hadisi da aka samu daga Abdullah ibn Shaddad Allah ya kara mishi da radiyallahu anhu Allah ya kara mishi da kale yace sami'tu nashid Umar bin Khattab naji gungunin kuka na Umar bin Khattab sai na Umar wa ana fi akhir sufufi ni kuma yana karshen sahu an gane karatu ni na karshen sahu shi kuma Umar yana can farko shike da limanci amma yana jin gunganun kukansa sai da tsaba kushu'i da Allah. An bayyanta? A ina, a wane lokaci ga shi yace ya qara'u innama ashku basi wa huzni ila Allah an tana wannan suratu yusufa ko ko ba suratu yusufa bane inda annabi annabi yaqub ko yake yake bayani annabi yaquba mahaifin annabi isma annabi yusufa yake kai ƙara zuwa ga Allah yake cewa inna ma ashubasi bakin ciki na da yake damuna a zuciyata wa huzuni da damuwata ashku ina mika kuka na ila Allah zuwa ga Allah Allah ka yaye min Allah ka bayyana min annabuwa Allah ka bayyana min dana Yusufa an gane to a wannan lokacin sai na Umar sai yake watan annabin Allah damuwarsa bai kai wa kowa ba da abin da ya kuncinsa bai kai wa kowa ba sai ya kai wa Allah shi ma sai yake tuna wannan yake kuka akan haka saboda a lokacin shi ma annabi yaquba me yake yi kace kuka saboda tsaba kuka shine har ya sanya idan sa ma ya samu matsala ya zama baya gani ko har sai da lokacin da aka zo mai da riga annabi Yusuf din da ya ba ɗan uwansa ya ce ka je a sanya mushi ana sa mushi a fuskarsa zai gani zai fuskarsa za ta buɗe saboda mu'jiza irin ta annabta an bayyana to a lokacin shi ma annabi Musa a sai na Umar yake tuna wannan waƙin abin da ya faru da shi annabi Yaqub shi ma sai yake wannan kukan wannan hadisi na na Abdullahi ibn Shaddad a Imam al-Bukhari ya ruwaito wannan hadisi a Imam Bukhari ya ruwaito wannan hadisi Malam ya ci gaba da ce mana, wa man an sata ƙalilan wanda ya shiru kaɗan, ana ji, limuta haddasin don masu don ya ji wani magana, falashe alaihi ba komai a gare shi. An gane, kana cikin sallah sai kaɗan kaɗan sau kaɗan ma'ana kaɗan mai da tunaninka zuwa ga wata magana da ake a kusa kaɗan, kaɗan ba, don kaɗan ji. ba komai a ganka an gane wa man qama min raka'ataini qabla julusin wanda ya mike daga raka'a ta biyu kafin ya zauna an gane me ake nufi anan in an yi raka'a biyu me ake yi to shi bai zauna ba sai ya sai ya mike to shi yake magana anan wa man qama wanda ya mike min raka'ataini daga yayi raka'a biyu qabla julusin kafin ya zauna fa'in ta zakara, malaiti in ya tuna, ana ji, ƙabla an yi farik al'arda kafin ya bar ƙasa, biya daihi da hannuwansa wurƙubataihi da gwiwoyinsa guda biyu, na ko a bayanai ta kawo wannan hakam hukuncin ko? Hannuwansa suna kan ƙasa, gwiwarsa na ƙasa ya ɗan ɗaga ne kawai zai miƙe, sai mamu, subhanallah, sai da an sarraka biyu aka za a za a zauna. Ana ji? raja'a sai ya koma ila julusu zuwa ga zama in ya koma fala sujuda alaihi ba zai kabli ba ba zai ba'di ba an fahimta na'am wa in fa wa in faraqaha in kuma ya bar kasar fa ya miƙe ya riga ya miƙe sai da ya miƙen sai aka ce subhanallah ana ji wa lam yarja bai kuma koman ba ana ji wa sajada qabla salami sai sujjara qabla salam ana ji idan ya mike kenan me yasa zai kabli eh ah ba tauyewa yi ba a tuna mana tauye zama yi ai akwai zama bai yi zama bane ya rage to wannan rage zaman da ya shi zai sa yi me yayi kabli to da kuma da ya miƙen sai kuma ya koma ya dawo ya zauna to nan kuma me zai yi yawa baita kaji hukuncin ya canza ko na wai raja bayan mufarika in ya dawo bayan ya raba yawa ga ma shi da mamala ya bayan ya riga ya miƙan aka ce subhanallah bai ci gaba ba in ya ci gaba kaga zai kabbi sai ya ƙara dawowa to wa badal kiyamu ko bayan ya miƙe sahiyan cikin rafkanuwan au amidan ko cikin dai ko da gangan sahar salatu sallar ta yi ba ta ɓaci ba amma kaɗai me zai iya gyara sajada ba'ada salami zai sujada ba'adi an ji can kuma in ya koma kafin ya me ya miƙe zai yi kafin ana ji a afwan in ya zarce kai in ya zarce da sallar zai yi kabli in kuma ya riga miƙan ya dawo zai yi me zai yi ba'adi an gane bambancin in kuma bai riga hannuwansa na ƙasa ya dai dan miƙe kila ma ya miƙe wanda ya kusa sai daidai da miƙewar ruku'u amma dai hannu na ƙasa ko ƙafa na ƙasa guyoyi kai ko guyoyin sun ɗaga in dai hannu biyu suna ƙafa ƙasa to ba komai zai dawo ya zauna ba ƙabli ba ba'adi an bayyanta ba ƙabli ba ba'adi sai da akwai hadisi na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam hadisul mugira bin shu'ba radiyallahu anhu ala qara mishadda qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi yace idza qama ahadukum fi rak'ataini idan ɗayan ku ya miƙe daga sallah raka'a ta biyu dan an yi raka'a biyu ai ba miƙe yake ba me yake saman tahiyya to sai ya miƙe falam yastatimma qa'iman bai riga ya cika tsayuwarsa tubba ma'ana bai riga ya gama miƙewa ba faliyar faliyajlis to ya zauna an gane bai riga ya miƙe ba to ya zauna wani istatamma qa'ima in kuma ya riga ya miƙe fala ya jalis to kai ya dawo ya zauna me zai yi wa sajada sajadataini sahawiyun sai sujjadu guda biyu na rafkanuwa kamar da yadda muka kawo ɗazu in ya riga ya miƙe shi ke ne ci gaba da sallah zai yi ƙabli in kuma ba ya san ya miƙen kuma ya dawo to nan kuma zai yi ba'adi in kuma bai miƙen ba kawai ɗan ɗagawa yi to ya koma ya zauna ba ƙabli ba ba'adi an fahimta wani hadisi a wani hadisi na mugira bin shuba imam abu dauda da ibn maja suka rawaito sa sai kuma wani hadisin na Abdullahi bin Bujaina, Allah ya ƙara mushi yadda wannan Abdullahi bin Bujaina ɗin nan, zakiru, shi ne zakiru, wannan aka ce lokacin da ya wafati cikin dare amma manzo Allah ya halarci jana'izarsa cikin dare, eh, wannan yana cikin falala da ake kawo falalar zakirai, manu, falala ce ta zakirai, zakiru ne aka ce, me yawan zikiri ne, shi wannan sahabin. Allah ya ƙara mushi yadda annan nabiya sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salla manzo Allah yi salla fa qama fi rak'ataini sai manzo Allah ya miki daga raka'a ta biyu bai zaman me ba bai zaman tafiya ba fa sabbahu bihi sai aka mishi tasbihi dama an dan ƙari ko an dan yi ragi me yake yi tasbihi subhanallah subhanallah in mata ne ba me za su yi tafi sai da sun subhanallah din su matsala ce suna can subhanallah to sai in aka wasa sai liman ya rikice shi kuma ya ji murya wata macen kaga akwai matsala eh ba akwai matsala mana bara ita ba ta ce subhana sai da kalmar subhanallah din da ta faɗa ai murya mace ce ka zo ko murya mace yadda yake yanzu sai je ɗaya shiga wani lamari ko ba haka ba sai aka ce su me za su yi tafi tap tap da an ji sun yi tafi in dai liman din malami ne to ya gano me aka an gane ya gane me aka yi. Na'am. Fama da sai annabi ya zarce ya ci gaba da sallarsa. An gane? An yi mishi tasbihi amma ya ci gaba. Dama ya mun faɗa abin biyu ne. In ka miƙe ka dawo ƙabli. In ka miƙe ba ka dawo ba ka zarce, a in ka miƙe kai ka dawo ba adi. In ka zarce ƙabli. An gane? To, shi nan manzo Allah sai sallan sai bai dawo bai cika ba an gane falan ma faraga min salati yayin da ya kare sallah sajjada sajdataini qabla salami sai sujjada guda biyu kafin yayi sallama kaga ya an, gyara sallar kenan an bayyana wannan hadisin muttafaqu alaihi ne Imam Bukhari da Imam Muslim da Imam Nasa'i shi ma ya fitar da wannan hadisi insha Allah anan za mu tsaya in Allah ya kai mu gobe juma'a sai mu tashi da akan sadaran da mala yake cewa wa man nafaka fi salatihi wanda ya hura ya buta ya hura a cikin sallar to daga nan da sauran dai ahkamu wanda zamu kawo insha Allah anan zamu kwana sai Allah ya kai mu gobe sai mu dora daga daidai inda muka tsaya abin da muka faɗa daidai ba daga gare mu bane daga Allah ne Allah ya ba mu ladansa wannan muka yi kuskure to kuskuren nan kuma daga gare mu ne Allah ya fi mana alfarma sai na rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa alihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk idan akwai masu tambaya ko minti ɗaya ko biyu ko da tambaya ɗaya ce sai mu sai mu ansa sannan sai mu yi sallah saboda yanayin lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh